الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi sha biyar ga watan jima'a al'akhir shekara ta dubu ɗaya dari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da shi daga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul hudud hadisi ne lamba ta ɗari uku da hamsin da ɗaya za mu tashi hadisi na ɗari uku da hamsin da biyu hadisa abu huraira wannan shi ne darasinmu na ɗari da goma daidai a wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam as-sugura na babban malami الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعي رحمة الله عليه inda muke gabatar da wannan masallaci karatu a wannan masallaci mai albarka na madagari Alhaji Bashir Usman Tofa da ke unguwar gandun albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana a cikin wannan kitabin kitabu ko kuma babu haddin zina a kitabul hudud babu yin da yake magana akan zina haddin da ake wa majinai ko majinaciya hadisi na ƙarshe rage a babun malaysia na hadisu tsani wani kamsu na bada talatu biya hadisi na ɗari uku da hamsin da biyu ana abin hurera radiyallahu anhu an karbo daga Aba Huraira Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi yace law anna imra'an da ake mutum yuqala alayka bi ghairi izni zai ne ka ma gida ba tare da izininka ba mutum ya nemo ma gida baka sani ba فخذبته بحساد sai ka bai dutse ko tsakuwa ka gomar a ido ka jefe shi da ita fa fada aka ainihu garin jewowa ko ka jewo da kyauro ko danko ko jifa kawai sai ka biya mada ido ma kana alaika junahun ba komai a kanka a shari'a idan mun kalli wannan da kyau wani dalili ne ya sa yanzu aka ce wanda ya yi wa mutum laifi idan mutum ya leka wa mutum gida ya zuba masa ruwan idanu damo hade jininsa ya tafi a banza me yasa in farkon babu ai mun faɗa dalilin shi ne saboda manufofin jama'a musulunci shine a kare abubuwa guda biyar kare rai kare jini temi kare mutunci na ban ji ba na saba na kare dukiya sai muka fara faɗa kare addini wani abubuwa guda biyar ɗin su muka faɗa to yanzu wannan idan mutum ya leƙa wa mutum gida bai taɓa mara a biyar ɗin nan ka taɓa wa mutum duk wanda ka leƙa wa gida ka taɓa mara mutum saboda haka leke mutum ya leka wannan ban na fara a shari'a musulunci ba constitution ba a constitution yanzu wani abu ne daban yawa za a je a kan turanci ne kuma mutum ya fara ciki da karfi amma a musulunci jininsa a banza ne domin ya taba ma mutum wanda ya leba ma gida shi ta ba ko ka kalla da kyau idan da mata sun fahimta da kyau babu wani yanci cikakke da mutum zai samu mace za ta samu in ba a musulunci ba domin kafin zuwa musulunci mata bayi ne enslaving sun sa bayi ne idan tana al'ada bayan gari ake mai da ita kwano ma na ta ake mata yadda ka san yadda ake akuya kwanon da za a zuba mata dusa ko harawa ita ma nata daban an tsallake ba wannan idan ta tsallake binnewa da rai kenan in ta tsallake binnewa da rai sun suna ƙanana ake binne su saboda tabi'a su ce a jahiliya wai za mu shira a hadon bil'unta zalla wajuhu mutuwadda wa huwa kabir يتوارى من القول من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكم mutum ma da ya zo an ma alrubu cewa matarsa ta haihu in yace ne aka ce ta haifi ya mace zai ba ta rai ya shiga damuwa kawai ji talauci ya tara a gidansa domin ta zama mara liability su a gurinsu ba ta liability ce domin ba za ta yi yaki ba ko ba za ta noma ba har ba za ta je noma ba ba kuma za ta yi yaƙi ba shi za ta zama da yaƙi ba kun da za ta ci gara ba na na har ban sani ba kawo tunda ba a zamanin da cewa amma dai ko shakka babu ɗaya daga cikin intibatul basirati kenan da jahiliya ɗin ɗaya daga cikin wannan an fahimta da kyau ko kuma dole ga ga mata su karanci a cikin su dole su karanci shi za ka ce ana iya samu ka gai sun kyale mace amma idan su taso mai irin ɗabi'ar maza wanda za ka gaya ana samu ka ga wata mace aikin da suke ta kiyokin da suke maza ba ta yi to idan za ki aiki sosai za a kyale idan za ki nemo kuɗi yadda bayan suke za a raune da wata gina irin wayannan da suke dan sha sun suke aura yawa an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da wato suke yi kaga ya akwai hadisi daban ba hadisin da ibnu ibn ya kawo hadisi abu hurairah ne da annabi yake cewa man dala ila dari qaumi bi ghairi izni duk wanda ya leka mutanen gida ba tare da izinin su ba fa faka ruwa ainihu suka zuban mada diyar wa zuban mada ruwan ido wala diya da wala kisas annabi ya ba diya ba kisas wani jara su a kiyaye mutuncin kai inda an jahiliya za su dawo yanzu sai ka shiga kawai san makan to ana yin wancan na a kiyaye mutuncin kyamata su zo su gani yanzu mu yanzu mu muke zubar da nasu mutunci tun kafin aure mutum zai fito da matarsa ya mata haka ya haka ce sai duk wannan abubuwan ka gama nuna matarka abubuwa na rashin mutunci duk ka nuna wannan mutuncin da aka ce ka rufe ka buɗe wannan fa ana magana a kan prevention kenan wai shi ne wayewa ka fito da matarka ka nuna wa duniya wanda musulunci ce yake kalin da ita kada wanda ya san da ita ba me yasa za ku ga a wancan lokacin mutum yana kinki damuwa yake akwai lokutan da wasu suke kafe wanda suka auri matansu ba saboda kinki rabuwa suke ba kuma ya halatta in an rabu da ita a aure ta amma wani saboda damuwa cewa asali matarsa ce sai zai kashe wancan amma yanzu matarka da za ka aura ka gaba gaba ɗaya abokanka sun gama gane a ta inda za ta wani ya zana ta ya zana ta ba kai a gurinka ka waye shi za idan aka taho lokacin da aka taho ana maganar wato matar dama da an zo ba ta ganin ta ba abu na farko da za a fara yi ne a kalli a ce kai ma da ta je neman auren ta kawai tunani kake ba wai kai ta yi ma ba a tunani kake kada wani da wani su gani su kushe shi sa kake neman classical presentable one ta sawa a gaban mota ba wai wanda za ku zauna lafiya ba ka san ka san kuma kun san zancen da yake haka yake yau an ma iyaye ba su gane yaran ba ku kun sani shi yasa za ku ga aure mu yana ta samun matsala ta kurkulin da ake mai yayi yawa saboda wanda suke auren ba su da manufa kuma a karatukan ma kan kitabun nikahi mun ta mai mai ta manufofi mun ta mai mai tawa wannan manufa kana doka da kan ta ko wallahi ba za ta kuma idan mutum ya sake ba za ta taɓa jin daɗin aure ba idan ka sake kai auren fari baka ji daɗin ka ba ko to in baka yi sa'a ba kai da jin daɗin aure abadan abadan so da haka sai ka yi da gaske kar ka sake ƴan wazi ya ma kawai abokai da masu nunawa a waya su ja hankalin ka su kai ka inda Allah ne zai gaba kai ɗage kana yin gaji a harka aure kai ya ku kai a rayuwar duniya ma gaba ɗin sai ranka ya bari kullum ka rika duba compatibility in za ka yi aure mukafa'a wannan yanzu ayan da Allah ya ce wannan ribasun lakum wa hunna wa wa antum libasun lahunna su tufafi ne a gare ku kuma tufafi ne a gare ku sai ka auna ka ga wannan rigar kai ba akwai rigar da kana sawa za ka ga wannan rigar ba ba na iya sakewa ki don ba ka ake ba ka kai ko tela ya ɗan gyara ba sai ma yawa hannun kurmi mai hannun sai ma ka zo wannan rigar da ka sa rana ɗaya biyu za ka yi ta ike ka to akwai matan da in ka auro da ita ba ba rigar ka ba marigar da wace babu a gari hatta honorable idan bayan ya hau ya tsaro mata da yi da gaskewa wannan kari sai ta tafi mutsar da aka sauke shi me za saboda ita wannan rigar ado ce wata iya wani abu ta gano ka zo wata ladan noma ce tun ba ka da komai kuke tare kin sa malaran ce cewa ai da bambanci matarka da ta aure ka ba ka da komai da wanda ta zo ta aure ka a halajuwa ne to wannan mutanen yi ta halajuwa da ta aura wannan kuma sunan ka zunzuru su shi ta aura ba mu za mu ne laifi yadda kake din nan a sunan ka dan ladi to dan ladi ta aura dan ladi kenan saboda haka wani abubuwan suna da muhimmanci matasan mu su gane yanzu ɗebo matan su da suke suna nunawa a media ba burgewa ba yanzu kuma matasa sun fito da wani abu sai ga mutum kamar mai hankali wani ɗauka ba in aka zo ba neman za a yi sallah za mu iya tura shi gaba in bikin zai kai shi gaba a ke can kaka ne ko ba ku ganin shi yanzu na social media za a ga wani da gaishe da haya lafiyayye a ba har ya haɗe liya ganje gaba ɗaya ya cika nan da nan amma ana zuwa ga ganje a ta tika ruwa kamar tsohon mahaukaci daga nan shi yau za su gane wannan fa ba irin sa ne sirikin da idan wani abu ya taso zan iya rawar da shi ne ban faɗa ba wannan shi ne irin sirikin da wani ya gani zai iya ture domin ya kamata siriki ya zamto yana jin yana jin wato nauyin sirikinsa duk inda yake duk inda yake to amma ka kalli tsarin matasan mu ne in ka kalli rayuwa a wurin su za shi sa kuma za ka ga da yawa auren mutanen matasan yanzu yana riga yana riga an kwan mutuwa Allah kafin an koya mutu aure ya mutu za ga an kwan yana na ce ai auren wannan wanda ne to tun auren ya mutu an kwan yana na ana zawa saboda ba a dora shi akan ce ba mai kyau ba matan da za ka aura ka san mutuncinta ka san na iyayenta wannan matan da ka aura ta a gane cewa yanzu ko abokanka duk yadda kuke ba su da alaka da ita kai ne da alaka da ita in ba haka ba wannan yan gurbin naku ka auro ku duka ne abu abin da yake bambanta ka da su kawai kaɗan ne kaɗan ne abin da yake bambanta ka da wayannan abokan da suka ɗora ka a keken tsera kaɗan ne saboda haka ya kamata mu biya yi dama shi ne abin da na sa lallai mu fito da shi shine wato mu gane hadisin ne alaƙarsa da gurin shine kiyaye mutunci da zama mutum yi mutunci kuma ya kiyaye mutuncin iyalinsa na taɓa ba ku misalin baiwa Allah da ni take gayawa ni take gayawa suna wata wani ziyare lokacin yaya ta na can na kai ziyara ta zo take yi wa yayin mu korafi akan mijinta ita mai da kiji da ya kamata ya sallama ta abokanta duk wanda ya zo ya ba shi dama zai shigo mata gida a kowane yanayi abin da ya koda mata rai shine wata rana ta fito daga wanka tana shafa mai shi kuma yana kwance a falo yana kallo yana kallon kai ya abokin da ya shigo to sun yi dawa zai kawo mata wani abu ana yi wannan su ga wayanni da ya zo ke cewa ga wani ina wanda ne da ya shigo kawai da salatin da yake miƙa mata in ji mutum yana kwanci kake ji abin da ake ba wani abu da ya bata mata rai da ne ka irin wannan kana shafa mai kawai ya leko ya miƙo mata mijinta kuma lusari bunsirin jahannama yana kwance addayi allazi shurul fahim ta bi ahli yana kwance bai damu ba wannan ne daga wata hankali shine take gayawa sirra din mu cewa dan Allah taiwa mijinta magana ko karatun biyu ke din nan rika jansa na da ta'amal ko karatun ko na dan biyu ke din nan dan Allah ya rika jansa saboda ta damu saboda haka mu kiyaye kuna gani wai ba kwa ganin yadda wasu ke shiga damuwa mutum ya rabu da mace amma in yaji za ta yi aure wani sai kasa bacci wallahi sai kasa bacci gaba ɗaya shiga wani kuma inda hanyar da zai biya hada auren shi gwara ta zauna haka da ta auro ne saboda haka ya kamata matasa mu gyara gaskiya wannan ɗabi'a da aka ɗauko na wato wai ganin wayewa ce shi ga wani haka rijiya ne ƙara zubar da mutuncin iyalanmu muke Allah kai abin da ko yayanka sun girma ba ka tsoron a kunna akwai abubuwan da da wasu suka yi yanzu ƴaƴan su basu gama girma ba amma yanzu idan ya ga kasa din ma ya gani Allah kora shi zai to da abin da za ka yi ka yi wato abin da ko da bayan ranka an bude wayarka ko an ko kasa din an saka ba ka da damuwa kar wasu dora ka a jikin dera Allah ya dace da me za mu koya a karkashin wannan na ɗaya tarimu ne ke la ya ala auratin nan shi manajiri haramun ne alaika wa mutane al'aurar wata tabbuwa ya auratin da kuma bibiyar su sai ka gano me mutum yake ka tambaya ka tabbuwa al'aurar shi ne ka tambaya ka ji wai wai wani me yake siyarwa ina ruwanka ai na ga ya san da mota ne ba abin da ya dame ka ta tabo da aurati ne wannan kuma addini ya hana babu kyau wannan babu na biyu man fa'ala hada a hadar shari aw basarahu duk wanda ya irin wannan Allah madaukakin sarki ya salwantar da idansa annabi alaihi salatu wasalam ya salwantar da ruwan idansa in an zubar an zubar da kofi na uku ne sahibi bai an yarda man yanzuru ila aurati lallai idan mutum yana da gida ya ba da kariya ga gidansa shi ne malamai suke cewa idan duk unguwa gidansu flat ne idan ka zo za ka ji ne sai ka nemi izini shi ne ka'ida amma idan ka je unguwa gida ga wanda suke planning na filaye lana physical planning da ake faɗa irin wayannan guraren za ku ga guraren da suke bayarwa a daily daban yake a inda aka ci gaba ban sani ba ko a nan ma haka ne amma duk wani sashen da aka ci gaba za ga unguwa kaza to an yi da gaba ɗaya a yi wato zai na yi amma unguwa kaza gaba ɗaya bulat ake su duk da su wannan faɗari ne kawai suka kawo don a sha iska ba wai don hadisin ba amma tsari ne kuma da ya dace da hadisi tsari ne da ya dace da hadisi idan ka zo gida duk fulani za ka yi fili kada ce ba hasa da ake ba ba ka'ida ce ta musulunci ya kamata ka yi izini domin za ka rika leƙa wa mutane a sama kai kai windon ka ba sai dai za ka yi ba windo ta kuma zai yi ba ko kuma aka windon a rubin shi ma kuma nan daga an tauye iska a cikin gidansa domin dai iska kake bukata wannan a tsarin musulunci akwai amma in duk rairaye ne ba bukata kowa ya je ni in ka zo kai je ni bane imani saboda haka sai an kula da wannan sosai domin kada mutum ya koma ga Allah da haƙoƙin abokan zamansa a kansa sannan na hudu hurmatu aradil muslimi haramcin cin mutuncin musulmi mutunci a kiyaye shi za a yi jira musulunci bai ta yadda dan yan uwanku sun zo da ƙauyen a rike musu ba ba tunda da ƙauye suke kowa nan kuke je ga jana yan uwanka ne fa na jini sai ga ƴaƴanka su ne musu dariya kuma kai shiru ba daidai ba ne shi ne malamin suke ba da wani misali ina duba a ɗaya daga cikin malaman tafsiri da ya kawo a ƙarƙashin wato ayanin ta suratul yusuf lokacin da iyayen ɗan uwa na Yusuf suka gano shi ne. Kalu a yin naka la'anta Yusuf, kala ana Yusuf wa hada a ce, kad mannan lawa a laira daga wannan zancen da yi, an gane da juna yanzu ce cewa ni ne, sai ce ku je ku tawo gaba ɗaya dangi na ku zo da su. A kawai shi, an ce sun kan zuka manin da wani abu, yace gaba ɗaya a je a zo da su. duka aka yi aka tawo da su suna zuwa abin da annabi Yusuf ya sauka yi daga kan kujerarsa yake wa abbansa da ummansa su zauna duk da wasu malamai sun ce baban su kawo da a lokacin amma dai yake wa abba haifinsa ya zauna a kujerar da ko a wata irin kujera kake in baban ku yanzu to ko da ba za ka zauna da shi a kujera ba ya kamata ka nuna a duniya wannan abba ne kore ka zama saboda haka malamin kai sai ka duba yake sai kawai na hararo yadda mutanen mu ke mutum ne zai baro kauye ya zo nan ya zama medical doctor ba wanda ya zo da kauye ya rika fada ka fi san hanyar nan yadda take ba ba ya kamata ka koma da wuri ko ba zai kwana a gidan da saboda dan kauye ne shi ne kawai karatu sai yanzu ko kun san yadda garin nan yake hanyar nan yanzu hanyar danyawa din nan duk ba tsaro saboda haka kawai sai ka tara musu kuɗin mota ya bai da su da gangan zai kokari ya mai da saboda baya so a gane in ko gurin aikin shi yaje sai ki so haba baba kaza kaza kaza duk wannan abubuwan an yi su mun gani saboda baya so ya nuna a duniya wai baban sa bai waye ba ashe baban nasa ma bai boko ba ai abun alfaharin ka ne kai a sai mahaifin ka shi bai yi boko ba amma ya yi dan boko shi ne abin da za ka yi alfahari ne ni ina da ne ka nuna shi wannan shi ne mahaifina duk abin da za a yi ku saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata wato mu lura da shi da kyau amma da yawa mutanen yanzu akwai wanda suna wulaƙantar da iyayen saboda kawai su sun zo sun waye sai mu ce ai wai wai can ai yanzu ai ba ba za su iya zama abin ba kawai a kyale sa a dole ka kai musu ziyara an yadda ka zo yanzu kana sharawa a nan to yi musu gida a nan su ba tun ba sa iya saka kayan ɗin su saba kai da yaushe ka saba su so da haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye da kyau na shida sahibul baiti la ya hadabi la izdari mai gida baya bukata wai sai ma wani ka ne ko mai gida yake in ka tsara in ya ga dama ya ma wani ya ga dama cewa in ka tsara kaza yawa amma da zai dau mataki shari'a ba abin da za ta yi masa to wannan shine karshen kitabu haddin zina kuma kaga daga mai domin mace a cikin gidanka tana da yanki ko kaga a lokacin ba wanda ya kaka ba mata sai ta ga hijabi sai ta ga kwali a cikin gidanta ba wanda inda ba gidan haya bane gidanta to in ka leka mata gida duk wayannan abubuwan ba wai iya a tsarin shi za ka ganta a tsarin shi za a ganta to kaga wannan kuma kofa ce ta ne zina kofa ce ta zina sai za a kawo shi a babu zina din babu haddu sarika babin da zai bayani akan haddi na sata shi kuma wannan a ƙarƙashin me zai fada mun ce rai jini dukiya mutunci ko yawwa da hankali to a ƙarƙashin me zai fada dukiya banda nan ma zai ƙara fada wani gurin na na ya kuma mutuncin zai kuma shiga har yau ai ba a cikin biyar din ba magana hai a guda biyar din nan da muka yi magana mu an bayyana da kyau ko to saboda haka kaga shi za wani program da muka yi kwanaki nake cewa duk kitabul hudud gaba ɗaya in ka kalle za ka ga Allah madaukakin sarki ya saukar da haddi ne don ya kare mutuncin ɗan adam domin idan mutum ya yi jira aka yi mahukunci ko na jiba ko na bulala ai an yi idan aka kare mutuncin wanda ya ci mutunci ko ba ka bane domin idan mutum ya yi jira da yarinya ɗaya al'umma guda ya ci mutunci domin tana da iyaye tana da yi tana da kalli tana da tana da abubuwa da yawa to kaga gaba ɗaya ya taba musu mutunci to aka yi zama taka idan aka je aka ɗau abu wani kaga farko an raba shi da dukiyarsa sannan an shiga mutuncinsa to shine asarika shine asarika shine mufradin suna cewa akhdhu malin nasi khafiyatan wa isradi min qalbi abin da ake kira da zata kenan daukar dukiyar mutane a boye da kuma fitar da ita daga inda aka boye kun ga Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqdahu aydiyahu ma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim da barawo namiji da farauni ya mace fara wa aiki yau ba ku yanke hannayen jaza'an bi ma kasaba na kana min Allah sakamakon abin da suka yi kuma na kore daga Allah madaukakin sarki wallahu azizun Allah mabuwayi ne ya fi karfin kowa amma ba ku yi hukunci a duniya ba hakimu kuma da hikima yake a yanke hannu dan kan wani akaran bani yanzu yake to ai ne ya ka rayu sai a yanke hannu eh Allah ne yake a yanke kaga kalayar da kyau sai aka ce farawo da farauniya da namiji aka fara komai da namiji amma a gurin da sai aka ce azzani ya tuwa zani domin a harkar tata namiji ya fi mace iyawa a harkar zina kuma mace ce ta fi kwarewa domin kofar saba'in ne da ɗari ta ce ni ne da namiji yake son zina to ko ba ta ba kulli da kai jira hannun mace in dai ba dai din da rai ba ta ba yi da dani ta ce ta ka ga dan gurin da suka fi kowa kwarewa sai aka ba su ba dan da ne yawa amma a gurin sata sai aka kawo namiji amma ina yawan fada ni har yau tun daga zamanin annabi adam har zuwa wannan zamanin ba taba garin barauniya kamar da zani ba amma ta dai barauniya mace tun da nake suna wannan challenge din barauniya musulmi kamar design saboda wanda ta zo rigan mamanta ma ta gwal ne mata raino rainon ita kawai ta rike miliyan wajen ishirin ake bata a wata ɗan da za a kai makaranta ya ɗau lakta kawai a can ake kai na faɗa wasu malamai na cikin ta dariya da ce to amma in dai akwai wanda ni dai ina har yanzu ban ga wanda ta bi ta barauniya dai mace mace wanda na sani tun daga zamanin annabi adamu har zuwa yau wanda ta kai ta a gaya mu to saboda haka Allah ya ce to ga abin da za a yi wa barawo da barauniya to amma barin babu wani jarabi da malamin ke kawowa ba ko da sata ce ake yin tatu ba akwai jarabi guda hudu da ke kawowa sharadi na farko sai ya kai rubu dinar rubu dinar domin annabi alaihi salatu wasallam ya ce la yana illa fi rubu dinar fata ila auka mata ba a yanke hannu in ba gurin abin da aka dauka ya kai rubu dinar ba ko sama da haka ɗaya na biyu sai an ɗauko abin a cikin hirji abin nufi guri ne makoya koye abin a kai ba a fili yake ba shi ne sharaɗi na biyu sharaɗi na uku ya zama babu alaƙa ta haihuwa idan tsayewa babansa tata ba za a yanke ba hannu ba zai dai kai da alma horo amma ba in jami shi kuma dama uba in ya zauna da ai ba maganar sata an ce wa malika ya ji ka da kai da da kai da kaya duk mallaka wuya ne da in karanta ba wanka dubu goma ya ji ya ji banza yawwa kaka je ka je ka can da kana wani kaza to da ya je ka ba ka ma za mu goma ne kai ma ba wa iskan jini karanta ba dubu goma ba wa iskan jini ai ba mu jira ganin ka da iyaye kawai sai dai gaba ta din kawai dan a samu kwana biyu ba su kuma tambaye ka ba amma ba wannan magana in ta ji cewa yanzu ta gargara ce wata inda da nan tsawon lokaci kafin ta koma da kwanci yawwa sai dai ga wannan kan da garkin amma nan ce babu kada ma wai bayan an zo bayan ya mutu da lokaci ai ina bin babu kaza oho mu ba mu santa ba za a ce baban kake yi sai ya ce shi yana bunka idan yana bunka kuma sai ka biya ne ita za a raba gado shi ne ka'ida kun ji ka'ida ta uku ko na? Eh, sai ka wannan wani ba ya da shi a lokaci, wa ma zai fita kansa. tun da ne jara'a musulunci ake a tsarin jara'a musulunci za a raba gadon ba ba ba aboko ba so da haka dole ya hakuri kuma albarka ka albarka ko kana bin mahaifin ka kuɗi ba ka faɗa ba ka albarka ce kun ji jarani na uku ko na hudu ya zanto yana da wata sana'a ko ya da yake kare kansa ko ya shi ne abin da malamin ke faɗa wani abu da ya bani sha'awa na faɗa a wani karatu na wani bawa Allah da aka nuna mu wani abu yana nan da ransa kan wani guri da muke zuwa noma sai wato wata ran ya fito kawai yana zuwa sai ga wani makocin sai mai masatar rogo sai rage ya fi da gide ne ya ɗebo wanda zai ɗiba ya tafi gida ya je amma da ba an so ya sallama da babar ba sai ne da shi abin da nake so da kai ina so gobe da safe ka zo za mu je gona daga kunya ta ɗaya zuwa ta hudu duk wanda da ya shuka na kai ya kuma kira ƴaƴan da yake daga kunya ta da zuwa ta hudu daga inda ya shata nan zuwa guda hudu ta gabanta yake ya mallaka masa wallahi kuma ba wanda ya sani kuma yana nan da ransa har yanzu mutumin kauye ne to irin wanda ya kamata shi za a ba jira musulunci wanda ya zo aka biyo shi aka ga ai sato shinkafa rabin kwano ya sato zai kai gida a jira musulunci jara dala ku take sai ya mai da abin sana'a kullum zuwa yake ko da gwangwani ɗaya ne fato to wannan kuma daban amma wanda ba da jiya ta bace ya kwana ya yi ne bai ci ba kawai ya je ya rika ɗebowa har yana zuba a jiwo wani da aka kama yana ɗiba a gurin mai awon zai je ya biya zai ɗan dumbuza ya zuba a jiwo haka da aka gani za a mace ne aka sha kuma an san shi ne mutum ne mutunci wani mutum ya zo ya yi za abin ya sa aka auna masa ya ce bayan an tafi yake wa mutane faɗa ya ce yanzu wannan bawa Allah wanda zai zuwa a ji ai kun san ba jiyar waje ba shi za a kace a wanda shi ko da gudu yunwa za ta yi za ta mata illa ya samu masu masu doya da kwai a bakin titi ya cika cikin ya ci banza a jira musulun ji ba ruwa na an kai dai suka ci suke ba wani abu yawwa ta sau da haka wannan shi ne inda ma har da ake yi jira musulunci da ake ta korata wasu da ita wallahi da ita ake yi kowa zai zauna lafiya kuna kallo wai amerika babu karambani da rashin sanin ya kamata wai yanzu so take wai gaba ɗaya ba a soke hizba kuma a daina maganar jara'a musulmi ko me ruwan ta uhu shi jara'a jara'a musulmi a najeriya ma ba kowa aka ce wata aka ce musulmi ko ina ruwan su za ku ji satin nan aka sako ido din ana tattaunawa har yan majalisar zamfara suna ta tattauna da sauransu kawai ba su da abin gini wallahi sai wata ido din tattauna shi ne ka ji wannan wai gini traffic of discussion wai ana tattauna akan shari'a musulunci Najeriya me ya kafe ku idan ba shari'a musulunci ta boku ta zoku a rubuce a aikata ba za ta zoku ba ba Allah ba za ta zoku ba. Ku zo da haka wannan shi ne abinda musulunci ya ga wayannan jaradan za a kiyaye. Bari mu yadin hadisi na farko. Al-hadisi salatu wal khamsuna ba'da salatu mi'a. Hadisi na 353. Ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kada fi bi janni annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ya kai tsaye wato ya yanke hannu fi bi janni akan wani asur shine bi janni garkuwa da ake sawa a kan jinci yayin fita yaki ko wanda za a rike a hannu wata garkuwa ko zan su yadda ake yin da sanadi azurfa ce ko gwal kimatu sadaqatu dirahim kimatu kudin da kudin da ne uku ba annabi ya ce a yanke hannu wa fi nan da wannan lafazin samanu kudin sa dirham uku ne Dira mu koya mashru'iyyat qadiyyat sari an kira an da yanke hannun barawo wa huwa muwafiqun li qawlihi ta'ala ya dace da faɗin Allah madaukakin sarki na cewa ne wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma da barawo na miji da barawo ya wace ku yanke musu hannu a nan ne ma cewa ba ta yarda da hanci ba sai ka tambaye shi to ina za a yanke a hannun tambaya ta farko ke ta biyu kuma in sun nuna ma hannu sai in sun nuna gurin sai ka ce na dama ko hagu ba wata aya da sai wannan bayanin hadisi ne ba yadda za yi har kuma sun suka ce kaza in ka tambaye shi kace wannan ayar ina ina za a yanke ba amsa barawo namiji da barawo ne yamma a yanke musu hannu sannan ina ne aliyadi sau da haka annabi shi zai bayanin qur'ani yawa shi yake bayanin alkurani da to bayyana lillahi ma nuzila ilayhi ba haka Allah yake an aiko ka ne dan kai bayanin abin da Allah ya so kawo mutane ba wanda kai ka hana annabi bayani kuma kai kare wannan rashin adalci da yawa ne ka ji annabi ba zai bayani ba kuma kai kana yi to a yanke musu hannaye jaza'an kaga wani ko jarama ce a wasa hausar ya zo ai aka kawo irin wai gadda wannan ai ya ce an ya yi sata aka ce ai akwai ayawa da take ce ce ai Allah ce waye wasariku wasarikatu fabtidu aydihuma a wannan ta'addanci ne wallahi ta'addanci ne wai fabtidu aydihuma kaga irin abin da yahudi suke yi a ba wato hadisan da muka yi a baya can da matan nan mata da miji suke yi ko mace da miji suke kira suka zo suka ce annabi ya mutu hukunci a kaga da annabi yake yi ya ake yi a taku shari'a sai suka yi bakin tukunya ake shafa musu a fuska a mutum bulala a dora shi a kan jaki a yawo da shi a kunya kan da shi a sallazin jefe Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Suriya ne wannan magana Abdullahi bin Salam yace kai ya kike yi fa tubi tawrati fatluha in kuntum sari a zo da taura a karanta ana zuwa shi kuma Allah ramma a taura ne Allah ramma Qur'ani ana fara biya kika tsallaka a yace kai ya kike su dauke hannun su sun rufe gurin ana daga hannun sai ga aya cewa su ma jefin su zai me yasa kuke yin haka kace ya rasulullah saboda manyan mu ne masu yi idan ana ku jefe su za su dare to su dare mana ai shi hukuncin musulunci idan ya zo ana irin wannan za ku ga da an yi wa mutum ɗaya yi to na uku ba zai ka yadda aibar ba shi ne dalili yanzu da ana kashe wanda suke kashe mutane a kan waya ko a kan abu hawansu ko haka kawai mutum ya haura gidan mutane da za ka je yanzu burza a kan koma mutum ya gaya ma cewa ya kashe mutum goma za ka san su sun yi kuma ya kaga mutum goma misali inda ana hukunci ba za su nadu ba ba za su tara zuwa ba ba za su yi yawa ba sannan kuma mutum ba zai lissafa ba waɗanda ya kake ba domin da ka kake kai ma za ka leƙa lahira inda ya tafi nan za ka kai ba to shi ne ɗaya daga cikin tsari na hukuncin Allah ke domin ya ce walakum fil kitabi hayatun inda za a kashe wanda ya kashe to da sauran rayuka sun rayu kaga yanzu wanda ya kashe mutum goma da da ya kashe mutum ɗaya an kashe shi rayuka nawa ne za su rayu tara shi ne Allah yake hayatun ya ulul albab ya kuma abota hankali to shi ne wannan na biyu Allah ya لا يختص بالمال بل بكل شيء يبلغ ثمنه ربع دينار وتني cewa yanke hannu bai kebanta da iya dukiya kawai ba duk abin da kimarsa za ta kai wannan na dinari ko azurfa to za a yanke hannu a kansa kaga da da hankali ake auren jara'a ai da wani yana zaune zai ce yanzu rubu dinarin nan gaba ɗaya fa in ka lissafa shi bai fi jira hadin ishirin ba shine rubu dinarin nan kuma a kansa ga wani sun yana sun ya ƙara jiro ya sace miliyan ɗari wani ya sace biliyan to kaga ba hankali ne shari'a ita take tabbatar da kanka ba hankalin ka ba ita take tabbatar da kanka inda ɗaya ne ka zai hankalta zai ka ce wanda ya zama da ya kawai kan da ga wani sun masu ƙara jiro domin wani wanda zai je ya sata yanzu za a ga wanda zai wata ta ba su mutum iya gidan kawai yawa amma wanda ya saci kudin karamar hukuma na gaba ɗaya ya karamar hukumar ya saci wanda ya saci na jiha na mutum miliyan ishirin ya sata ya saci na kasa na kasa gaba ɗaya na mutum miliyan ɗari biyu da hamsin ko sama da haka ya sata kaga da bambanci illar ma da wato ta'addanci ba iri ɗaya bane da shi sa kaga inda babu shari'ar musulunci sai ranto hukuncin su ya fi na musuluncin tsauri yanzu ta aji wanda suke kwakule kwakule da biye biye suna gani yadda ake wa barayin gwamnati a tana za ta yi mutum za a wani za a hana ma duk wani kisa da wulaƙanci gaba ɗaya na duniya shi za a dora ba kuma sai an yi a sai an ɗaure yi shekara dubu sannan za a rataye shi sannan kisa ta hanyar kaza sai ka ji kisa wajen kowanne mai tsauri kuma wajen kala goma akan mutum daya saboda kawai ya zaci zuciyar al'umma الحديث الرابع نعم ما ليس القيمة والثمن مختلفان في الحقيقة والمعتبر عند الاختلاف القيمة الحديث الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة حديث هذا اليوم دام سنة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda lallai ta ji manzo tira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kule yana cewa ta kuɗa wuri yadda ke rubu a dinar ana yanke hannu ne a rubu in dinar fata ida da kuma abin da ya gama da haka bari ne wata tambaya mai muhimmanci me ya yi a hannu diyar hannu to dirhami ɗari biyar wani abu da ke so in gwama muku wataƙila ko zuwa saboda lokaci ta ci mai zuwa sai a bani amsa an fahimta in ko diyar hannu dirhami ɗari biyar to rubu dinar kuma dirhami ashirin ne tambayar shi ne idan mutum ya saci idan mutum ya ce wa mutum hannu dirhami ɗari biyar zai biya amma kuma idan ya ɗauki abin da yake bai kai dirhami ɗari biyar ɗin ba iya dirhami ashirin kuma sai a yi shi ba hannu a kai me yasa Allah ya sa an fahimce ni kamar abin da mutum ya ɗauka za a yanke hannun da ya kai kuɗin niyyar ba kamata ya yi wani kila a hankalta ne ka ce sai ya kai yawan ko yawan abin da za a biya biyarsa amma da abin da za a ɗauka ɗan kaɗan ne kuma an yanke hannun ma gaba ɗaya ga kuɗin da za a biya tun sannan abin da aka ɗauka yanzu za a yanke hannu a kan abin da bai kai wani over su nawa abin da za a biya biyar hannu ba kuma a yanke hannu a kan abin da bai bi wani over ten ba na ciki yasa na eh a liman ba da kai nake ba eh ban ji ba na ai kai kada kake magana ba ma ji dan kunne a saboda darajar na'am saboda hannun ake yin satar to an ba kai wani hannun ba saboda kare mutunci ya ma mala Isra'il ya fara fito da abin amma bari mu kyale su saboda lokaci a zuwa kashi ne zuwa ƙara tunani amma mala Isra'il ya tsawo hanya dama yanzu zan ce a kalli wannan manufofin da shari'a guda biyar a gwama amma ya ɗau hanya ya ɗau hanya bari mu je saboda mu karasa mu je hadisi na hadisi na ƙarshe kenan الحديث الخامس والخمسون بعد ثلاث بيع حديثنا فريق كدا عن أنا عائشة رضي الله عنها أنا عائشة الله يقرأ متى يدعى أن قريشا أهمهم شأن المخزومية lallai ƙuraishawa al'amarin wato wajen al-maqdumiyya ita ce babu wata jinjil aswad sunan ta kenan an ana dangana ta da banu maqdum din ne tana da irin sun kabilun ƙuraishawa kuma su maqdum kabila ce wato mai daraja a cikin ƙuraishawa da ba ana ce musu saboda girman su da kimar su ba ana ce musu raihana su quraishi an gane raihana ya abu mai kanki to haka ake kiran masu zumai raihana su quraishi wato ɗan ne da quraishawa to sai kai ka da ita wannan fatima din wasu ba da suka ce aro take in ka da kayan mutane sai ta yi jinai ko aka wuce garin ruwa da ita wallahi ba ta karba ba kuma kun za a lokaci ana aron gwal sai a je aron gwal da munduwa da sarka a wanda za a da in ta ara sai ta ce ita sam wasu kuma ka ce ɗauka ta yi sata kamar wancan jaraɗin da muka bayar a baya shi dai to me ya faru saboda haka allafi saraka dole sai ka da sai kowa ya lamu cewa yanzu wance ga ji magana abin da ka sata ya kai kiba fa kana zai ce man yukallimu fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qalu li sai suka ce kabilin gaba daya ka da haka suka ce wa zai je wa annabi alaihi salatu wasallam magana akan baiwa Allah nan fadalu akan kan suka ce wa man yakari wa alaihi waye zai iya karban hali gurin annabi alaihi salatu wasalam ai ba wanda zai iya illa usama bin zaid in ba usama bin zaid ba shi kuma an san ibnu rasulillah ibnu ibnu rasulillah mazoyi annabi ne dan mazoyi annabi an sai da annabi yake kaunansa fa kallama hu usama usama ya ji ana cewa sallallahu alaihi annabi je ka je je ya rasulullah ina ga akali ta fa kana zai annabi yake a tajbahu fi ahadin min hududillah yanzu alfarma kake nema kana neman febo ne akan wani haƙƙi daga cikin haddodin da Allah ya iyakar da Allah ya sun ba za mu ta annabi ne da ma an ce annabi baya fahimi sai an taba Allah yawa ya miƙe farka da bai fara hudu ba faɗa da yake inna ma halakal ladina min qablikum ku san cewa abin da ya halakar da wanda suke gabanin ku annabi kanu idza sarqa fihi mukari sun kasance idan madaukaci babban gida ta ga sata taraku sai su kyale mutum a ce ai dan wani da kuma kamar da misalin yahudi ko yawa wai za ka raka bihi mabda'ihu a samu alayhi hadda idan kuma mai rauni ya zaga zai tsaye mata haji dan da kuɗi zai hawo doki ya wuce kan yayan mutane a juru ya hawo mota a ba karamin yaro wanda ai ya zo taka yayan mutane a juru saboda baban su babba ne amma idan dan makocin ku ne wanda gidansu ba market ba ba kofar da ake rubewa talakawa ne nan da nan za a ga an shiga a gari yan unguwa ne wallahi ne za su kamo shi tuni kai a samu alayhi alhaddasi a cikin madadi wa aimul lahi annabi yake na rantsi da Allah law anna fatima ta binta muhammad sarakat da fatima yar muhammad za ta yi sata la kan afi da na rantsi da girman Allah sai na yanke mata sai mu ga inda ta kai fatima wafi lambi kana tumra a cikin da yaro da mata ga sunan ma ya kawo a wani lamarin da aka yi bace ce da take a ran kayan jama'a wata hajjatu wata jahaduhu sai ta muta ran zo da ke san bata karba ba ba mara nabi sallallahu alaihi wasallam bi kadin ya da annabi ya ce aje a yake mata kowa ya huta ne musulunci ba da ne mashruwai ya ga yin yadda tsari zakaran kana a kunsa kun ga ba banci da bambanci da kan namiji da mace shara'antuwar yanke hannun barawo namiji ko mace na biyu an da jamu al-ashraf wal asadi idza waqa'at fadihatun fihi an yatuha wa yas'u sultan ka gani su a gurin su in aka yanke hannun babba wai abun kunya ne shi za zai shi ruga da gudu da gurin mai jara zai ce da Allah suna so a lullufa لو أن عادة الناس البحث عن شفيع المقرب wace martabatin azima ne wata mata bin zai matsayi babba ga wata mata bin zai sannan duk da cewa ba wani ke san da yake nema ba na biyar bayanin shi da muhammadu rasul sallallahu alaihi wasallam da wata mata bin zai tsananin yadda annabi yake kaunar usama na shida na biyar ga annabi shafa'a bil hudud muharramatu idza balaga al-had ila al-imam ya bai wa wanda ya yi laifi haramun ne mutu kara an kaiwa alƙali ba da san ku ce mun yaje ba wannan magana sai an yi ko da ya yi sanji ko ai haji wa amma kawai da zai fa yau kafin a je gaba alƙali za ku iya yajewa amma in yi zai gaban sa ba wannan magana na bakwai da abi ma'amrul mahabati na al'adul bila hadani wa musawati shari'a shi ne adalci wajen hukunci da daidaitawa ba magana dan dan talaka da dan mai kudi yawa sai ga an kamo gaba ɗaya an kamo wasu su wajen tara sun yi rafin matar wani sun yi rafin matar wani babba to saboda haka shi ma babba ne a lokacin abin suna kan dawo da aka je sauran gaba ɗaya aka yanke musu hukuncin kisa amma kuma unfortunately cikin su akwai mutum ɗaya shi kuma shi ma babansa babba ne kawai sai aka gane shi ya ke zama dai a gidan kasu in ta zama sai bayan an ɗauke karu da yawa aka kawai aka sallame shi aka ce kan da jaha shi ke nan to kaga irin wannan abin musulunci bai da shi ba bai da shi ba amma sauran gaba ɗaya ba wanda saboda rashin mutuncin da suke ba wanda bai girbi abin da ya ba sannan adam mukhalafati dini mura'atu lil ahli wal aqali wal ahad rashin sabawa addini tare da bibiyar wato iyali lura da yanayin mutuncin iyali da kuma yan uwa na jini a yi halin su ne ma'anar jari kawai saboda Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu kunu qawamina bil qisti wa ala lillah walau ala anfusikum aw liwalidayni wal aqrabin جواز الحديث بأسماء الله يا لست كرنتي بسورة الله sannan jawazu da kai wata wa darsi wal mau'izati li sababi tsari ya halatta mutum ya tashi ya wa'azi wani abu ya faru ya wa'azi ya hudba wani abu ya faru a cikin to jama'a da Allah dan ba da wuce yu kaza da kaza abin da zai ja hankalin mutane akan wani abu da ba fahimci ba sannan an nafa ima rabi Allahu anha bintu rasul fi azamil manazil inda abiya ku sani cewa da na faɗi ba tana da wato matsayi ne girma gurin mahaifinta amma duk da haka yake hukuncin Allah ya biyo ta kanta waje kyale ta ba. Na'am. To, abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yaje mana. yau na da sanarwa ta musamman in sha Allah wa 20 ga wata 20 ga watan nan da muke ciki muna da gagarumin ɗaurin aure na lima eh mala habibu addu'a mu ta hawi zai tafi karawo kaga akwai wanda har yanzu suna dakata to shi ya wuce dakata ya tafi karawo in sha Allah ta'ala ranar ashirin ga wata za a daura auren a nan masallacin sannan kuma bayan an riga an yi sauka zai auri hafiza alarambiya malama khadija insha Allah ta'ala ranar ashirin ga wata bayan an gama sauka mubarakatan za a shigo nan kuma a daura aure insha Allah ta'ala kun ga addu'a mu tana tana ci bare da yake ina muna yi wa Allah godiya a ta wannan ni'ima bare da yake Allah mu da kun gaji ya nuna mana wannan lokaci waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda ya sako a gaba Allah ya shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa wannan taro da muka sa a gaba Allah ya sa albarka a dukkan fitintunu da abinci Allah ya kaɗe su Allah ya ba su zaman lafiya ya ba su zuriya ɗayi ba suna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da sufofinsa maɗauka ai yanzu na sanar ma da zubarai kuma baka sani ba dama ni ne mai sanarwa yawa muna roƙo Allah dan kan ma kai rage maka wani eh a jami muna roƙo Allah ai ni ne mai sanarwa malam sai kuma ka fara hansuri din kaga waje korafin bai sani ba eh shi za ka ganna sai alayi ai akwai abubuwan da yawa na kaucewa ma eh yanzu wani wasu za su yi kolin za su gano a ke da gayya na ke maganganu yanzu za ku sa a rikaf rikabilitation a kan abubuwa za ku tsitino wasu abubuwa da gayya yawa muna roƙo Allah da sunan ta kyawawa da subobin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya zo nan da kasar mu lafiya masu neman ta da matsaloli da tashi hankali Allah ya mai da shi kawo kan duk wanda suka mai da rawukan musulmi hanyar cin abincin su Allah ka musu fashin kwaya kan kwanta Allah kada ka ba su cewa a cikin zukatun muna roƙo Allah da sunan ta kyawawa ƴaƴan mu da kanne da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaske Allah ka bidan su da rai da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani masu rai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la ta'umurna واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين